وإنه في الآخرة لمن الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا علم علمنا وجلنا ووكلنا ونسينا وما تجعلنا ولا تعلمنا وعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحج يا من الآية يا سيدي وفسر وإنه في ذلك ليس ذلك wa'adina cikon kofin da Allah ya bawa annabi Ibrahim kuma yake bar da ita a wannan bayar da ya masa ita adina mun ba da sunan da kyakkyawa a duniya jiya mun ambaci wa kyakkyawa a duniya ya rayu a ce ɗaukar da ambatar da aka yi Allah ya ɗaga alamar annabi Ibrahim a harkar masu addini da wanda nasara a cewa annabi Ibrahim ya rayu suna ambatar da yahudu suna haɗa suna cewa a nan ibrahim na su suna a makaranta musulmi ina so a nan ibrahim na su ne na ji na ji na kasar mutum cewa a kan annabi ne wannan kada a fara da mutum da kuma muka ce to wannan kuma ma ita ba ne wannan bayar da Allah ya wa nan ibrahim ya wa nan muhammad shi ma fili ya ce da fa'a na da gaskiya ya yi rasu da zai cikin abin da kuke waka ya kada a makaranta ba wani zai mutum da ya ce da Allah ya yi da zamu wanda ya wannan muhammad rasulullah haka da kira sallar da za a yi idan ya sa su maka haka da babu wani sallar da kare kama ya ba ya ka to haka dai haka haka haka da wannan shi ma kada a mutu ila kiyama haka nan da Allah ya ce wa atayna mu dunya ma wa innahu bi dalika la sadiq Allah ya ce wa annabi Allah annabi Ibrahim lalle annabi Ibrahim ala gaya yana cikin manzarkan bayan mu idan sun bayan mu a ranar a wannan ma'ana ya ba annabi Muhammad ko ke da haka domin ne domin Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai da tsari da lafiya ko wuri matsayin ne da za a yi a lafiya to Allah ya ce aka ayyuka aka karbu kamar amon ya annabi na Allah ya kuka Allah ya tafi ka ranar alkiyama wani matsayi abin yabo abin yabo a wurin Allah ya fara a cikin yace akwai wani matsayi da Allah ya yi alƙawarin zai ba wa baya duk halitta da baya ta Allah matsayin shi guda ɗaya ne in an ba da shi ba kuma sauran ne za ka mutum ɗaya kan Allah zai ba in baya haka ya yi alƙawarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan an yi kiran sallah ku ringa cewa Allahumma rabba hadhihi da'awa tama والصلاة القائمة آت سيدنا محمد من الوسيلة والفضيلة والدرجة الشرفية وبعثه مقاما محمودا wannan matsayin da Allah ya koya ku da cewa Allah ta tashi annabi Muhammadu kan wannan matsayin na abin yabo wannan annabi yana ya fasu wannan don har yake cewa wanda duk yake min wannan addu'a ceto na ya hauka su ma to a can cikin hadisi ingantacce yake cewa arju an akuna ana huwa wannan matsayin da Allah ya koya yake ba wanda zai ba yake ina kawo ina tunni ne wannan to kuma nan kuma ma sai Allah ya aka ayyab aka karabuka maqaman mahmudan to wa innahu ila ilahi al-salihin annabi ibrahim kenan aka ayyab aka karabuka maqaman mahmudan annabi muhammad kenan to
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
ثم أمر ذلك صدق لك يوم يجري يا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن اتبع ملة إبراهيم مكتب كبيلة النبي إبراهيم yake jin milla a nan Ibrahim ba jin shi za a nan Ibrahim ba addinin da Allah ya aiko a nan Ibrahim shi ne dai addinin Allah Muhammad ake ce masa zauna wa ma kana min al-mushrikina kuma annabi Ibrahim Allah ya koye masa cewa ba mushriki bane ba to abin da yasa koye wannan saboda ku yahudu da kuke cewa Uzair an Allah ne ko kuna cewa annabi Ibrahim addinin da kuke kai shi annabi Ibrahim Yusuf ana shirka kun ce wani ma ɗani shi ko annabi Ibrahim ma kada da zai ce to me ya ce haka da kuna tsara kuna cewa annabi Isa kan Allah ne ko kuna cewa annabi Ibrahim kan addini da kuke a annabi Ibrahim ma kana mun da mushrikina me ya ce haka ya kuma dutsawa mushrike kuma cewa annabi Ibrahim ne kan addini Allah kan addini da kuke Allah ya ku mushrike ne ba amma shi kuma kana mun da mushrikina Allah ya kore wannan to
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل السبت الله يتكلم سيرانا أخبر مرسلا تجيب ماتا على الذين اختلفوا فيه ga waɗannan waɗanda suke zaɓari a cikin ita ranar asabar ɗin ranar asabar ita ce Allah ya bawa ya hutu ita ce ranar hutunsu ko ita ce ranar da ake ce musu su yi ba amma kafin a ce a keɓe musu ita an bullar musu ranar juma'a da wasu ranaku aka ce to ko wannan za a ba musu su ba su so ranar asabar suke suka yi zaɓari a cikin kila wannan shi ne zaɓarin da ake faɗa wakila kuma saɓarin da ake nufi sun yi a cikin ita ranar asabar shine Allah ya haramta musu yi tura na asara wasu sun karɓi wannan haramcin wasu ba su karɓa ba kaga an samu sabani kenan ala ayi halin ne tura na asara kamar yadda ya inganta hadisi na musulun wanda yake riwayar bukhari riwayar bukhari musulun ke riwayar abu huraira da uzaifa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adallallahu an jumu'ati man kana waɗanda suke kafin mu Allah ya toshe musu basira akan ranar juma'a wato an ba su zaɓin wata rana kuke so a ba ta zama ita ce taku ranar hutu ko kuma ranar ibada da za ku yawan ibada aka ce ga ranar juma'a ta ya to a zallan na Allah ya kuma zalla ce an Allah ya akar da hankali al'umma da suka wuce baya daga ranar juma'a ittifaka da dai yahudu yawon sabar sai zama ranar asabar ita yahuda suka zaba وكان للنصارى يوم الاحد لان الله كما اذا نصارى كما سيتي فهدانا الله يوم الجمعه hukum Allah su yi shi yamma zuwa ranar Juma'a ita kuma ita ce sayyidun ayyami duk wata rana ba ta ranar Juma'a to ita aka koyar da musulmi kuma an ba da zaɓi da ko da ta ce ta da musulmi da ba mai ta to shi da Allah ya azanda na an Juma'a ke man kana kabla sai Allah ya tsakar da hannun su da ba sauke ta ba ita ko ita ce shugaban rana da baya ita ce wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa miki mata wani tafi da wata rana da ta cike ta yace ita ce ranar da Allah ya halitta annabi Adam ita ce ranar da Allah ya tafi ranar alkiyama ita ce ranar da akwai wata sa'a a cikin ta babu wani bawa da zai karɓa kakar da ita yana cikin roƙon Allah sai Allah ya amsa su kuma a cikin da wani kuma Allah ita ya ban mana yasa da Allah ya sa a ce amma dai da ake wani gwamna zai zama cewa irin tunda kano duk ɗan musulmi in gwamnan mu ya zama musulunci ya yi abin da yake shi ne na musulunci wani za a ce kuma da kamar da gare ko ko akwai doka da za ta hana to wallahi da dai ko ba ne gwamna ba a ce wani gwamna yana nan ina na rike da shi sai ya mai da hutu a nan da juma'a a ce hutu da za a yi to mu alamun da juma'a za mu ranar alhamis dama daren juma'a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita salati gare ni ranar daren juma'a ranar juma'a shi ya roƙi haka yake haka to sai mu bada hutu dan ku huta da rana da daddare ka ci zabba salati kuma gobe ba a yi da ya ci take lalata da kuɗi to amma ka ga asabar da lahadi ba ba na to ya ce in gwamna da zai iya yi ai sai ya dawo da muna duk musulmi ta in duka ɗari ko da ɗari da ɗari da ɗari da ɗari da musulmi ta wai amma yanzu da za a ce za a yi alamar da zuma wasu musulmi ne ba su yi za su ba da kama da su amma dai na faɗa ne wannan saboda inda zai ji sun na jarabawa a cikin yan takarar nan ya yi karshen da wannan an yi tafiya da wannan da ya fi haka yi ta wata inda na wasu da sarki على الذين اختلفوا فيه Allah ya ce kai ne mutum ya ranar asabar ita ce a gidan bin mata ga waɗanda suke zaɓa ne a cikin da ya so da zuwa wa inna rabbaka ika ubangiji ka ya annabi a ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya kun wani da wani mafiya hakika zai hukunci bayan duk da ya ga dukkanin bayan ya ta kiya rada ma ranar hukunci ce ranar da wanda ya daidai ya ga daidai wanda shi daidai bai ga ba daidai ba ranar da rigima ta haka tsakanin wannan da wannan waye ne gaskiya wa wani ba gaskiya Allah ba a ranar nan za ta bayyana da gaskiya ga mata gaskiya da zai hukunci da ranar waye shi ma ga rufi ya tsara kina a cikin abin da suka tsara suna tsakani a cikin sa da lamarin addini ko wani sa to
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعو والنبي kitaba ce zance ne Allah ya ce tare da nan Muhammadu yake yi da shi yace ya annabi na uduku kai kira ila sabili rabbika zuwa farkin ubangiji shi ne addinin sa wannan kira da za ka yi ka yi shi da abubuwa guda uku wannan aya ita ce asali duk wani mai kira zuwa ga Allah da ya bar wannan asalin da aka ce annabi mai kira a kansa to ya bar wani rukuni shi na kira zuwa ga Allah to kuma kira zuwa ga Allah da ya kama tsaro eh menene wadannan abubuwan guda uku abu na ɗaya Allah ya ce bil hikmati kiran da za ka yi ka yi da hikima ya Allah Allah to me hikima ana malamai kusan kashi tamanin duka ɗari suka ce hikima shine alqur'ani da shi abin da Allah ya kimtsa wa Allah da kira kyakkyawa da hujja ake shine kuma da qur'ani da hadisi sai kuma abin da yake ya ɗanfari Qur'ani da hadisi kamar ijma'i kamar kiyasi wanda dukkanin su suna jingina ne zuwa Qur'ani da hadisi to kira tabbatacce shine wannan to abu ɗaya ke nan wannan in kai kira da Qur'ani da hadisi to ka ba da ɗaya daga cikin ukun nan kai da kira zuwa Allah sai yake kuma wani mawu'izatul hasana kai kira da mau'iza shine wa'azi kyakkyawa to shi ko me wa'azi kyakkyawa bayan da Qur'ani da hadisi ne wa'azi kyakkyawa shine istikmali wato aiwatar da hujjojin da suke cikin Qur'ani da hadisi to kai amfani da su da kyakkyawar hanya hanya mai kyau da za ka buka shigar da su shine mau'izatul hasana idan za ka yi wa'azin da su ba ka ringa jefa wa mutane guduma da wuta da ri'a ka bi da yadda za ka shigar da abin saƙon shi ka shigar amma mutane ba cikin tashin hankali ba cikin cikin cikin basira cikin ibada kyakkyawa mai sauƙi jama'a idan suna yin wani abin da ba mai kyau ba ne sun saba da shi a cikin zuciyarsu sun saba da shi a aikinsu kana so ka raba su da wannan abin to lallaba ba a hankali ta yadda za ka kwace wannan kuma ka mutan yaran da wani domin duk abin da mutum ya saba da shi yana da wahala raba shi to in ka tashi ba su ta yadda za su karɓi abin da su saurare ka da kyau kuma su karɓi abin da kyau domin wani ne hikima na cewa alwa'azu sakilo bala sun tudu da bala shi kansa wa'azi kamar dutse mai nauyi ne karka jefa kamar dutse sai ga wuta ya da zuwa da haka wannan shi ne abu da kai ibara mai kyau ta yadda jama'a za su karɓi wannan wannan safa imam ahmad Allah ƙara masa yarda wata rana yana magana da wasu sai suka yi wasu kalmomi sai ya ce lau qultu bi qawlikum la kafartu da ni ne magana irin abin da kuka faɗa da na kafarta lakini la ukafiri ma'ana ba ka da su ko saboda ba ku san lawazin din kalmar da kuka ba kuna da jakin cikin wannan lawazin ba ni ya kafirci kuka ba amma ni kin da na san na gargashi to na yi da niyya kenan to ba zan ce ku kafirai ba ne to ka gani amma ba ka kada mutane suna a wurin waɗannan kafirai ne waɗannan ƴan kaza ne wannan ba daidai ba ne wannan kirkiri ba daidai ba ne ko kowa ne yi ba shi ma suna da to da haka tun da ibnu taymiya da kansa cikin wani mukabala da suke da wasu mutane wannan magana da ne tana ne ita ma yayin ta yace wannan magana da kuka yi mu kafirci ne amma ba kafirai ne ba zan kafirta ba saboda ne saboda abin da suka faɗa ba ku san nauyinsa lalle da kafirci suka yi ba shi ta sai yake cewa bayan wannan cewa kafirci kamar gida ne sai da aka shiga zai ta amsa da sana yadda musulunci ke sai kai ne a fasa musulunci da nan kawai ko kuma wani abin da an tabbatar da cewa wannan kafirci ne kai ma ka yi kafirci ne kuma kai amma duk wani abin da yake da wasu kafofi wanda wannan akwai mafita a ciki koyaya kuma kai ba kafin in kada ba ba to kada dai ba mutum kafin shi akan wannan haka kira zuwa ga Allah a yi shi da usulubi mai kyau kamar yadda Qur'ani ne ke fara mauki zatul hasana annabi ne fa nan shugaban masu kira ake ce masa ga wa'azin da Harun Rashid ya taho da tafiya na nan sai to mutane suka tsare shi fadi fatawar ko su fadi fatawar ko su masa ba'azin ma dan wani mai wa'azi sai tsare shi sai ce to ina da abin da zan gaba amma ka shirin daukar ba dan yana da zafi kuma yana da yana da kaushi yana da kaza ka shirin tahammulin sa wa'azin da zan maka sai a a wa'azin ka an aiko wanda ya kika zuwa wanda ya kika alheri kuma zuwa wanda ya fi sharri amma Allah ta yi masa ba kula da hukumar da yake an aiko wanda ya cika alheri annabi Musa yaya kake kai da annabi Musa to kuma da aka aiko shi zuwa wanda ya ciri sharri niyya nake yi da Fir'auna ni musulmi ne mumini ne Fir'auna kafiri ne amma tare da haka da aka aiko shi sai aka ce da shi fa kula lahu qawlan layla Harun da annabi Musa ku kai masa magana ta kauta sai kuma Allah bai bar abu haka ba sai ya ce la'allahu yatazakkaru dalilin da yasa ake son mai wa'azi ya kan ya kalma da rausa har ga wanda yake ganin ya tafi ya ɓata din saboda ko ya dawo ko ya ji tsoron Allah shi ne a ce kalma ta tausa ita ce take dawo da wanda ya tafi ba kalma ta tausa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ce masa fa inna rahmatan min Allah laysa lahu kana tausasawa al'ummarka saboda raushi da ni da raunina da ne maka wallau kunta fazzan ghalizal qalbi lam takun da ta zama mai taushi mai jihadai kan maganganu mai da da zabar su ma da ruwa a cikin wa'azi da kake wa'azi in ne ba haka da shi'awa kuma ko ana duka duk jama'a da suka je in sun kai dubu in sun kai miliyan to da ba haka kake ba miliyan ɗari ba ta an watsa ɗin yan bari akwai kyakkyawar koyarwa da kuma wani wa'azi da shugabannin matasan yan aljanna suka yi kusan da su sai riga ta ba da ahalin janna haka nan suka ga wani mutum da iya alwala ba babban mutum ba to ya za mu masa wa'azi wannan mu ce masa ka iya alwala ba mu ce a duk ba wannan bane sai hasan da hussein sai suka zo gaba da Allah ya bamu da su yace me ya faru yace ni ne ke tsara ki ki alwa shi ma da tarayya to bari ni ka gani sai ya ce ni alwala ni alwala gaskiya sai mutum ni alwala alwala gaskiya sai yace to kaga wanda ne kaga wanda wannan ne suka saba a wani abu wannan shi ma dukkanin su suna da tabbatar da shi to yanzu a ce a ce ya gane sai ya ce a wallahi duk kun iya ne ba ina duk kun iya ba ni ne ba ina to dan Allah wannan ba ya cewa kai duk girman ka baka san tsarin la Allah haka ake yi ba ka ba ai ake yi hawa da wannan to shugaban wasu azuka da yake sallallahu alaihi wasallam an yi abin da shi ya umarni aka keta aka hana me ya faru sai ya ce sai ya hau mubari ya tara mutane yana kallon wanda ya yi san shi sai ce me yasa jama'a suke kaza ya musu kowa ya ya san kuma kowa ya wannan ba shi ne ba wani mutum matashi ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an haramta zina kuma ya san zinar haramun ce jini ce ya rasulullahi sallallahu alaihi izini in yi zina wallahi wannan in wani ya fita haka wani ɗaure sai ya ce so ya ka ya ka ya ce wani abu mai kan fara abu ne yanzu kafin wani abu da ba a yi da ba yi da wani ya ce ba to a yi da wani ka ka ya ce ba har da ya ka har da wata shi za ka je ya ce ba ita ce duk wanda za ka yi da wani ɗaya na wani ya ce ne ko wani ko kama wani koyo ko gabo a da so ka tare da ka kare ka yi yace daga ganin bai ƙara jin wani sha'awa ne shi ne wace haka ake son ka bi tsari irin wannan na kira zuwa ga Allah in kana son kira ka yi yuke in kana son account ɗin ka yi ka duk malami so yake yi account ɗin sa ya cika na shiryawa ka ta samun ƙaruwa Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa Allah ya shiri da mutum daya da kai ya fi a ce dukkanin wato raƙuma da shanu gaba daya kai ta zakara su fi sabilin lafi abin da ake so ke saboda ka da Allah yi kokari yi kokari wani lokaci za ka ga cewa abin da yake ɗaukar mutane zuciya ne ko kuma wasu abubuwa daban-daban wanda sai su ga aikata ba ta aka ƙaƙi wa'azi da abin da ya dace ba yanzu in kai wa'azi cewa duk mai yin kaza ba daidai ba ne in shirka ne shirka ne in kaza kaza ne baka ambaci wasu mutane ba ce ai aiki da su su ne masu yin kaza baka yi wata magana wadda ta nuna shabuɗe cewa ta an san masu sauka kowa ya ga kansa a ciki ne shi ke faɗo ya ɗauka ya yi tafiya wannan shi ne mafi daidai Allah ya taimake Allah ya ce wa jajin gurbin da kijiya cikon na uku shine Allah ya ce idan kuma za wani dalili ya taso wanda za a yi jayayya ta hujja to annabi jahilhum billati hi ahsan kai mujadala da kafirai da abin da yake shine mafi kyau duk tariqatin da hi ahsan ta hanya mafi kyau ko da abokin jayayyarka bai yadda ba ka gaya maka cin ma bai yadda ba ya zo maka da wani abu na wauta ko na kaza to kai yi abin da yi yi amfani da kalma mafi kyau ba ta fushi ba har yanzu dai miƙa masa salama ce ne haka wani wani abin da kake faɗa ba duk abin da kake faɗa ne ko ne kuma wannan abin ni so nake da ni da kai ake muna cikin hasana muna cikin kyakkyawan abu so nake kaza so nake ka dinga haɗa kanka da shi a matsayin neman tsira ba matsayin wai kai ba shi bane shi ba kai bane shi ya aka kai kai ne jadalin billa da ya ke mujadala ya annabin Allah da tsari ta tsari da take ita ce mafi kyau ba fa a tsari kudin haka na ba ake a wani ba ta ake kai jayayya da su da kyakkyawan hanya ba yi tunanin har yanzu ta kowace kyau ita za ka jefa wa wasu mutum maka ko shi ya je ho maka mara kyau kai ga abin da aka ce kai jefa masa da kyau ana an kula da cewa da me za da me aka kankare annabin ne za ta magana da wani mai wa'azi sannan ne ko fitacce malami kuma to sai da ma'ana kalma nace ya kamata mu dinga kaza mu dinga kaza eh gaskiya ne amma ai ni wa kuka ta ne ba ka ji abin da suke ce mun bari yake fadar wasu kalmomi to kaga anan nan shi annabi kana san ba a ga masa sai da abin da a ga masa amma da abin da aka ce jahilin da mutum ya haka a ɗauki haƙuri dukkan mai wa'azi ko halifar annabi a baya karɓi wannan kujerar ya zauna kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata cewa kowa nasa da kiransa yake so yake kowa ya shirya amma saboda tsananin kwaɗayinsa da shirya kowa Allah yake tosaya masa yake cewa la'allaka ba'ikun nasaka Allah ya kuma mu'minin to kake annabi ka mutu kai a fara kanka kawai da bazan mu ne to me wa'azi in dai har ya hau wannan khalifancin ai in ba abu Allah ba ran sa baki yake yi amma yana kokarin ta yaya za a ga Allah ko ta wani hali ba cewa duk ma abin da za a yi an gaya muku ba dai ba an gaya muku ba dai suke ba to da abin da za a yi da halaka da zai yi da ba za to ba ne ba za inna rabbaka hakika ubangijin ka ya annabi Allah huwa a'lamu shi ne maka da ne maka da sun sani bi manzon da an sani ka duk wanda ya fata Allah ne ya san cewa ya aka ba kai ba ne ne wa'azi za ka ce ai fatattu ne abin da yake yi na wataƙila akwai wani tawili wanda ya fitta shi daga abin da kake so ka jefa ba kuma shi Allah ya san tawilin nasu inna rabbaka hakika ubangijinka shine masani ga wanda ya bar hanya wa huwa ala bil muhtadin kuma shine masani ga wanda yake daidai wataƙila kai ne ma ba daidai ba kai ba da wataƙila nassin da kake amfani da shi Allah bai fahimtar da kai cewa wannan nassin kan kuskure kake ba kai da kake ganin masani din kana amfani da nassin ba a gwada masa ba wataƙila ba kai muwafaƙa ba kai ne kaɓatan kenan to
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
to in aqabtum wannan ayar tana da dalilin dalilin sauka an faɗi dalilan saukar da daban-daban da yawa amma wanda ya fi shura a wajen malaman tafsiri kuma aka ga ingancin sa duk da ce akwai wasu hanyoyi da hadisan suka zo suna da launi amma da mazmu'in hanyoyin su kuma suna zama hadisai a tsaye duka yi suna zama hasarin ne da ke yi da haka hadisin ya inganta cewa da wannan sigar cewa dalilin saukar aya lokacin yaƙi uku aka fita yaƙi tare da zakin manzan Allah zakin Allah hamba amma a wannan yaƙin bai dawo ba bai dawo ba yayin da aka tafi neman sa annabi ya tura a nemo sai aka zo aka samu an kashe shi an masa gunduwa gunduwa saboda kafirai na jin haushinsa ya taimaki addinin Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai suka kashe shi suka masa gunduwa gunduwa annabi sai ya zo ya tsaya kan gawarsa aka ce yayi bakin ciki yayi fuska ya ce ya rantse da ubangiji sai ya yi wa kafirai musula sai ya kashe mutum saba'in daga cikinsu ya yi musu irin yadda suka masa an ce a sake sai wannan aya ta ina rafu idan za ku yi hukuma ya annabin Allah fa aqimu bi mithli ma uqitu ku yi hukuma da kusan kwacin irin yanda aka yi ba ɗaya aka kike maka hamza aka yi maka haka ba to in za ka yi ka iya wa ɗaya kai ma amma amma da duk duk su dubu magana na'am irin tsakanin Allah da manzon ba in aqabta ba in aqabtum in za ku yi hukuba kuma a akabtum din nan in za ku yi da aka yi da siga ta jam'i annabin ake nufi ba za ka gane haka ko ka tabbatar da wannan magana cewa annabi shi kadai ake nufi ba sai aya ta gaba da za a gane ka yarda cewa lalle annabi shi kadai ake nufi amma a nan an kira shi da sunan jam'i saboda hukuba ce ba a so a jingina masa ita an gane in akabtum idan za ku yi hukuba ku aki ku yi hukuba da misli ma hukuncin da daidai abin da aka yi muku kowa da shi wala in sabartum amma da za ku yi hakuri ya rasu da lahi da kuwa kare ku da shi ya fi alkhairi da sabiri da dukkan masu hakuri suna haɗe da alkhairi to kuma da za ku yi da ya ji ku je
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون warjir to kaga an jero wasu abubuwa wajen guda hudu kenan za a ce ko guda uku da farko aka yi wa annabi kamar ɗan shaguɗe na ba a san yayi amma ba da fili ba da ta'arihi dan bijirarwa aka yi cewa in aqabtum fa aqimu bi mithli ma uqibtum anan kamar an in za ku yi ku yi daidai mana kaga an rage masa wannan karfin gudun da ya yi da yake cewa zai yi kaga ɗaya kenan sai ya ce kuma wala in sabartum lam wa khairu lisabina amma in kuma za ku haƙuri alhaƙuri alheri ne ga masu shi ba a fito an ce yi haƙuri ba an zo martaba ta biyu ke kamar an ba ta zaɓi in ka ga dama ka yi haƙuri haƙuri shi ya bi in ba ga dama kuma ka yi ramawa ka ji abu na biyu abu na uku ya ka fito fili a cikin kai ya rasu da lalata ita biyu kawai yi haƙurin ma a gane to me na hudu sai aka faɗi abu na hudu wanda kawai ma ya yi dama ga umarni kuma sai aka faɗi abin da zai ɗauke masa damuwar ma gaba ɗaya ya ji ba damuwar ma aka ce wa ma saburuka idan kai hakurin nan ya annabi Allah ita Allah na sani ma saburuka ban ka yi wannan hakurin ba illa billah sai ganin ko ba ai hakurin nan shi ke nan ku an gama ba kai wannan hakurin ba sai da taimako na ni na saka kai sannan kuma sai aka wayo bangaren da lafiya an gama da hakuri komai ya fita ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya bashi hakuri tun ma ba hakuri ba ana ta ko kai hakuri ko kai hakuri da ya annabi Allah da kuma na san in kai da ni kai da taimako na ne ni ne na saka kai sai yace wala ta hadan alai na san da damuwa ita ta dauke kai wancan rantsuwa to abin da yasa nake da za ku gane annabi da shi ake yi da aka ce wasu jir an ce wasu biyu wa in aqabtu kun za ku yi ukuba amma da aka zo sai aka ce wasu dir kai nake ba hakuri ba wai jama'a ba kowa da kai nake ya Allah ta'ala sai aka fito da lamiri na muqadaba na ji kai wa ma sabruka illa billah wala ta'azal wala ta'ku da annabi ake magana ka to ka ga sai in aqabtu sun ma jima annabi ne dan ukuba ce aka kimi raba masa Allah ya ce na san kana cikin damuwa amma la ta'azal sauke damuwa kakka damu da su ya annabin Allah wala ta kuki zaki na san kana cikin kunci min ma yankuruna da abin da suke nan na shirye shirye ma bayan kashe maka Hamza karka damu ne ne yasa nace karka damu inna Allah inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna Allah ma'al ladina taqaw ce ai ka san Allah yana tare da duk masu tsoron Allah kowace irin tarayya ta taimako ta soyayya ta tarayya ta kusanci duk da tsoron Allah annabi ka san ina tare da shi wallazina hum mu'minun da dukkan masu ihsani dukkan suna tare da su to kai kuma kai ne shugaban duk wani mai tsoron Allah na duniya kai ne shugaban duk wani mai insani na duniya to to tarayya ta da kai baka wadatar da kai da kaza wasu ba ka ba ba haka tarayya ta da kai ya annabin Allah duk da tsoron Allah ma ba kai ba ina tare da shi to kuma kai ne shugaban masu tsoron Allah da kansa annabi shi yake faɗa wannan cikin hadisin bukhari yace inna at'akum wa a'lamakum billahi ana wanda ya fi ku tsoron Allah ni ne jima wanda ya fi ku sanin Allah ni ne to sai Allah yake cewa ka san kuma ina tare da wasu Allah bare kai ne shugaban su wannan ba zai dauke a zama hankali ya ji daɗi ya mauka da duk abin da aka masa ba wannan dina mu ne Allah Allah ne Allah ne
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura da aka ja ana ce mata suratul isra'i tana da suna bayan wannan ana ce mata suratul bani isra'ila akan ce mata suratul subhana duka wannan kuma sura ce mai falala da girma kwarai a cikin alqur'ani a cikin surori domin tana daga cikin surar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi hawa kai shi kuka baya barci sai ya karanta ta kamar da ya tabbata a cikin hadisin Tirmidhi da Imam Ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in zo ne fadarsa ya karanta suratul Isra'i da suratul Zumar ba a kwanciya karanta ba a kwanciya ta kai sannan wannan sura yan makka makiya ce sai dai ko ayoyi waɗanda ba a da ba a da da su kai takwas da kan cewa wani gari da musulmi naka zuwa ayoyi takwas waɗanda duk a madina suka sauka kuma ayoyi da ko ɗari da goma ko ɗari da goma sha ɗaya ne haka ayoyi da suke wannan aya wannan sura ta fara da subhana kuma rukun wannan sura shine babban mu'jiza da Allah ya yi wa annabi Muhammad Muhammad da yake ta Isra'i to wannan sura ita ta zo da to kuma sai ta fara buɗewa da subhana subhana allazi aka subhana kalma ce wadda take mazdari da ya tsaya a matsayin ciki zaka ina ce ashkuruka ina gode maka ashkuru ashkuru don nake shukuran ku ya tsaya matsayin ashkuru kaɗan da mubaraka ma ina maka godiya matuƙa ina ce ashkuru ka ina gode maka ina ce shukuran na gode maka matuƙar godiya mazdabi na faɗa amma na ban na ban ciki to nan sai aka ce subhana to shi ma suna ne mazdabi ma'ana sabbih kamar an ce sabbih kai ne taurare alkace sunan Allah mutuƙar tsarkakewa akan abin da bai dace da shi ba sannan tsarkake sunan Allah yi al'ajabi kakka ya ajabi da aiki irin na Allah kar ka haɗa aikin Allah da irin aikin wani domin in ka ce to ga shi mawuyin surar Isra'il da Annabi ke tafiya da aka yi na Isra'il da Annabi to kuma an buɗe da subhana me alaƙar subhana da kuma Isra'il to alaƙar shi ne abinda za a ji cikin surorin ko cikin wannan surar aiki ne da gwaninta irin na gwani ne iko Allah kada ka sake ka sa hankalin ka cewa ya za a yi ka za ya yi to an fara cewa su bahana tsarkake Allah a kan irin aikin da zai yi alaƙa subhana ɗin kenan da kuma iskar ta Isra'il subhana sarki ya tabbata ga annabi wannan da asra ya yi tafiya da abdihi da bawa annabi Allah bai ce asra bi nabihi ba bai ce asra bi rasulihi ba bai ce asra bi habibihi ba Allah bai ce tsarki tabbata ga wanda ya isra'i ga annabin da annabinsa ba ko da manzansa ba ko da habibinsa ba sai ya ce da bawansa saboda ita wannan kalmar duk ta birin waɗannan na fara wannan kalmar ta abdihi ta girmi waɗansu gaba ɗaya kowa ba sai ka ga cewa to Allah in ya ce Allah Muhammadu abduhu ai kowa ma bawan Allah ne ta ina girman kalmar abdul take har da ta girmi rasulu da a ai abdu idan a tsakanin mutane aka ce wane bawan wane ne to kaskasa shi aka ce shi wanda aka ce bawan ne kanka ta jaji amma idan aka ce wani bawan Allah ne ko a tsakanin nan mun da ta ai wani bawan Allah ne ba jiwa ba aka yi jiwa ba aka yi to kai kenan kai ne ka ce wani bawan Allah kuma ya girmama aka ga girmansa to nan Allah ne yake cewa bawan Allah yaya an sai dubo daga wato kallon annabi da Allah yi a mataki na ubudiyya ya cika duk wani sharadi na bauta a zahiri da baɗini sannan Allah ya zama da shi akan kira shi bawa anan bawa ne ba kamar bayi ba bauta ce Allah ya kira annabi Muhammadu da ita ta sigar cewa dukkan wani sassa na bauta da ake neman bawa ya zo da shi annabi ya hau kan kujerar ya zauna Allah ya kalle shi yake bawa na to bawa na ne wannan matsayi ba bawa mutu ba kuma annabawan Allah ma duka suna da girma a cikin bautar Allah amma Allah kuma ya ambace shi a cikin alkur'ani da bayinsa su ma annabawa amma irin ambatan da salinsa ba irin salon wannan ba akwai bambanci tsakanin irin yadda Allah ya ambaci annabawa da siga ta bayinsa da yadda ya ambaci annabi Muhammadu da siga ta bawansa duk inda Allah ya ambaci annabawa a alkur'ani da siga ta bayinsa sai ya faɗi sunan shi wannan bawa duk inda Allah ya ce wani annabi bawa to sai ya faɗi sunan annabi sannan ya ce bawa na ko ya ce bawa na sannan ya faɗi sunan annabi zurriyata man hamalna ma'anu kun ji an faɗi sunan annabi ruhu sai Allah ya ce innahu kana abdan annabi ruhu bawan mu ne kaga ya faɗi annabi ruhu sannan ya sa masa riga babba cewa eh bawan mu ne duba mana an ji ko wa zukur abdana dauda zal'aibu an ce ka ambaci abdala bawanmu amma sai aka fi sunan bawa a ce dawo da yake hajjuwar wa zukur abdala ayyuba izina da ambaci bawanmu wanda bawan namu ayyubu lokacin da ya kira ubangiji hajjuwar wa zukur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ambaci bayanmu wani bayan kuma an tambayi ana wani bayan aka ce ibrahim da ishaqa da yaqub sai da aka ambaci sunan bayan annabi isa ya ce innahu lamma qama abdullahi lokacin da abdullahi ya tashi wane ne abdullahi to karanta aya da karanta wani da wulan maqam abdullahi ha ba shi ba kai qala inni abdullahi da annabi isa ya ce ni bawan Allah ne kaji a nan ba a faɗa da ita ba sai Allah sai Allah ita ya shiga bada cewa a ta ne da kitaba wa alalina biha wa da alalina mubarakan aina ma kuntu wa an zari bi salati wa wa zakati ma kuntu hayya wa ba rabbi wa la ki wa la ji an jabara da fiya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ukhus am asqubu as hayya ta la zalika isa ibn wannan da yake ni abdullahi bawan Allah ba ku san kowane bawan Allah bane wanne ne yake zalika isa da bawan isa kenan to amma idan Allah ka biya ambaci sunan bawa a Qur'ani bai faɗi sunan bawa ba to kawai da Muhammadu wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina kun kuna cikin shakka cikin abin da kuka san ga bawan wani bawan ka sani ba ta faɗa ba وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجماعة وذا أفقوا هي أرض الله كاهل يوم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل القرآن على عبدنا هذا هو ليه وإنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله والعبد الله بابا هنا كاهل هو عبد الله ga kaga ba ɗaya ba to me yasa saboda shi annabi sallallahu alaihi Allah ya ba shi kamala ta ko ina ta ta ubudiyya ba sai an fassara maka waya Allah to subhanallazi asra bi abdihi wa da bawan ba za ka dushi ba dan ka sai da abdihi laila Allah ya tafiya dare da bawa sai kuma ya ce laila kuma dai wani a da dare to menene an ce asara ita kalmar asara da Allah ya faɗa tun anan an fahimci cewa tafiyar dare aka yi da annabi Muhammad amma sai Allah ya sake cewa lailan a wani dare wani yanki dare aka yi na kira akan aka aka tanuni akan na kira me dalili saboda karkaraci an ce an yi tafiya da dare aka ce asara ya iya yiwa tun daga farkon daren ma har to kakkaraci wannan isra'ila da aka yi da annan muhammadu wasu tun daga farkon na faduwar rana da ya shigo har asuba aka yi na laila wani ɗan yanki ne kanki na dare aka yi ta aka gama aka tafi daga makka aka je baitul maqdis aka wuce sama aka yi da abin da aka yi aka dawo ki kuka domin kwanciya bai masa ba shi za aka ce masa subhana min al-masjid al-haram kama an tambayi ubangiji to wannan tafiyar ku daga ina aka yi ta yace daga masjid al-haram masallacin harami to kuma zuwa ina ila masjidil aqsa zuwa masallacin nan wanda yake mafi nisa ana ce masa masjidil aqsa saboda yana da nisa daga makka shine asham kenan yana da nisa daga makka shi da ake ta masa masjidil aqsa shine masallacin baitul maqdis ba wani bane masallacin baitul maqdis shine na uku a daraja a masallatai na musulunci daga masallacin harami sai masallacin manzon Allah sai masallacin baitul maqdis hatta salloli a cikin masallaci haka suke da hawa hawan martaba na lisi akan kowane masallaci waɗanda sun fi kowane masallaci masallaci ne da ya taro albarka da yawa kuma yadda anan Allah yake cewa annabi baraka na haula masallacin da muka yi albarka da sakanninsa wato geffansa gaba ɗaya rai masu daɗi masu kyau a shan kenan Allah ya albarka da abin da yake sassan masallacin ma to ba sai an faɗi an yi albarka cikin masallacin ba gefe ma an yi bare to cikin ma abin albarka ne wuri ne wannan wanda yake mahabatul mala'ikati wuri ne mala'iku ba sa kakkautawa shi ma wajen shiga cikin sa sannan wuri ne wanda yake da annabawa kalla annabawa wanda suke sassan wuraren sai sun zo sai shiga cikin sa haka wuri ne babba wanda yanzu wurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baya hannun musulmi cikakken hannu ko wata a cikin wannan watan na azumin nan mutane suna nan suna ibada an shiga an musu ruwan bab an musu kaza kuma wai duk masu cewa haƙƙin ƴan adam haƙƙin ƴan adam wanda ba su su Isra'ila ba ko ba suke cewa kowa ba wuri an ce komai ba ba mu ji an ce komai ba kuma ana tattau a yanzu idan a nan aka yi faɗa aka yanzu nan waɗanda suke ma faɗa tsakanin juna cikin ƙasa ma sai a shigo a ce ba ku daidai ba saboda ku ne amma can ga shi su sun yi daidai da wannan masallaci Allah ya ce an dai yi Isra'i Isra'in da aka yi da manzon Allah ga daga inda ake kuma ga inda aka yi Allah sai ya saka kuma to me dalilin yi Isra'i in an tambaye ka me yasa Allah ya yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da shi Allah ya fara yake linuriyahu min ayatina mun tafi da bawan mu cikin yankin wani dare linuriyahu dan mu nuna masa min ayatina daga waɗansu ayoyinmu manya-manya masu ban mamaki wanda ba mai iya ɗaukar ganin su ko sanin su ba shi ba. Innahu hakika shi Ubangiji kuwa sani shi sarki ne mai ji dan ya bisa tawaka ya Rasulullah lokacin da aka yi Isra'i kowa ya san wannan hadisa ta faru ne cikin wani irin tsanani da annabi sallama ya shiga a wannan shekarar na farko matarsa wadda ta taimake shi ta taimaki addini Allah ya yi cewa zai taimaki addini da ita tun farko wadda ta zama mafakarsa farkon wahayi khadijatu ta rasu ta rasu an masa rasuwa rasuwa kuma wata iri kaji wannan aka zo a wannan shekarar ne aka ce aka ta hamza ɗin aka zo a wannan shekarar ne ya tafi ɗa'ifa wai ko a samu masu taimako ya je can wawaye da suka tattafe shi to a nan ne an yake wata addu'a yake cewa Allah gare ka nake kai ƙarar rauni Allah idan ka dogarar da kakka dogarar da ni da wani ka zuwa ga wa ka dogara ni ya Allah a ƙarshe da su Allah ni to in dai ba shi kai da ni ba wallahi ba komai sai Allah ya ji wannan innahu huwa sami Allah ya ji ka tawakka da addu'a ka ya rasulullahi saboda haka yake to idan mutanen aka kaf sun ki ka taho nan sama ana nema albasiru Allah masani ne mai ganin halin da kake ciki ne mai ganin duk halin bayi ne to da haka ya kira ka zuwa gare shi saboda haka aka kira annabi zuwa aka isra'i da shi aka yi zango na farko zuwa baitul maqdis shine wanda wannan sura ta zo da shi suratul najm kuma ita ta zo mana da cewa daga baitul maqdis din an wuce can an wuce sama wannan shi lalle ya kamata a ce akwai ɗan wakafa ko yaya take da bincina wani abu da ya danganci da hadisa ta Isra'il din nan. Don haka yana da kyau mu tattauna ko da minti biyu ne abubuwa guda hudu. Abu na ɗaya shi Isra'il din me daga ina aka yi shi saboda akwai sabanin hadisai da wasu za su haɗu da shi to me tabbacin daga ina aka yi shi sannan na biyu a wani zamani aka yi shi sannan na uku shin isra'il nan an yi shi ne da ruhin annabi duk aka je aka yi wannan ko kuma da ruhinsa da jikinsa aka yi abu na hudu ya kamata mu karanta shi hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim na yanda aka yi mayi isra'il da annabi waɗannan ya kamata su zo na farko dai dangane da cewa daga ina aka isra'il makamin isra'il din to zahirin aya ya nuna cewa daga masallacin harami amma za a ci karo da riwayoyi kuma ingantattu cewa daga baiti ummi hani aka isra'il abdullahi dan abbas yake cewa to ai magana za ta iya haduwa shi makka gaba ɗaya ta harami ne dan haka min al-masjid al-harami fal masjid al-harami مكة والمكة كلها مسجد ذاك ذاك حي أبو غباتا كون غبيت جدا أجي أم حالي كون غمسلا الحرم ne duka dai daga makka kuma kuma haramin ne to za ka iya hada wani sannan wani lokaci aka isra'i to wannan ne fa sakani ya zo saboda me aka aka samu sakani saboda rashin tabbatar malaman tarihi da na hadisi din da waɗanda suke malaman na tarihi sura ba su a samu abin da ya inganta cewa lokaci ɗaya ne da shi ne aka isra'ila shi ta aka samu rarrabuwar kai da rarrabuwar ruwayoyi wasu suka ce a shekarar da aka yi shekara ta goma da tsara annabta wasu suka ce shekara shida wasu suka ce saura shekara ɗaya da a hijira a shekara kenan wani wata ne wasu ka ce a raja wasu ka ce a sha'aban wasu ka ce a rabi'ul awwal nawa ga wata ne shi ma wasu ka ce 27 ga raja wasu ka ce daya ga wata wasu ka ce haka to abin da ya jawo wannan ne rashin samun ingantacciyar ruwaya da ta tabbatar da ruwa sai dai mafiya yawan ruwayoyi da mafiya yawan malaman sun tafiya sun tafiya akan cewa 27 ne kuma ga watan rajab kuma shekara goma da ba da annabta wannan shi ne amma Allahu a'lam kamar yadda na faɗa babu abin da yake tsayayye wanda shi ne ya inganta a hadisi da za a tsaya a kan kowanne ɗaya daga cikin nan ya iya zama haka sannan cewa to da rai aka yi da ruhin annabi aka isra'il ko da jikinsa gaba ɗaya tare da ruhin to waɗansu mutane daga cikin malamai kaɗan sun tafi a kan cewa isra'i da aka yi annabi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi shi ne da ruhinsa ba da gaba ɗayan jikinsa da ruhinsa ba har suka kawo dalili ɗaya daga cikin dalilan su suke cewa ai saboda irin wannan tafiya wadda suke mai harka mai sauri zuwa ajenan ajenan wannan harkar rai ce ba harkar jiki ba ce ba abu na ɗaya abu na biyu suka ce da a ce lalle wannan abun ya tabbata da rai da jiki ne to ba abin da zai fi zama mafi girman mu'ujiza a wurin wanda suke da musu akan annabta irin wannan saboda da ba za a yi shi da daddare ba menene aikin Allah tunda Allah ne ya sai da daddare za a yi shi da sai a yi shi kowa yana ido na ganin ido a yi tafiya a dawo wannan shi ya fi zama mu'ujiza abu na uku suka ce to ai buraka yanzu akwai haja bukata in zuwa cewa sai a hau burata sannan a yi tafiya aikin Allah da zai fi a tafiya ji a dawo? Abu na hudu suka ce ai maganan ma wannan ta tabbata a cikin ma ita sura ta nuna cewa a mafarki ne aka yi da rai aka yi saboda ne Allah ya ce wa ma da Allah ruƙuyan da ke a raina a nan ruƙuya an yi ta da kalma ta mafarki saboda haka a mafarki ne da ruhinsa aka yi waɗannan waɗanda ma kenan masu mutum da suka tsaya iya isra'i to ai isra'i akwai mu iraji baya cewa an wuce sama to sai suka suka bada wuce cewa to ina ai ba a ruhi ne ya wuce sama saboda in za ka ce an wuce sama to yanzu a ce jibrilu da ya wuce da shi kamar yadda zamu ji a hadisi na isra'i an wuce da shi sai jibrilu ya je shi da ya wuce ce ta sama ya saba ce ta sama a ce ya kafa an ce a wuce jibril suka ce wannan ka gani dama ka ga ka san ba ba ba ba bai bai tabbata ba suka ce kuma sannan cewa da aka hakaito aka rawaito a hadisi cewa annabi ya tafi sallah amma ya dawo wajen annabi Musa yana cewa a koma a rage a koma a rage sai ya Allah zai yi abu ya ce ya bada umarni kuma annabi ya sake komawa annabi Musa iya mai da shi an gane sannan abu na uku kace ai sama ita abin da yasa zai zama ba da ba da jiki bane ba ruhi ne saboda sama ita da jiki ne wannan ruhi na cikin jiki ba numfashi a wurin wuri ne wanda yake ba irin na rayuwa irin wannan kadar albarkata to kuma an ce an haushi da jiki to wa'annan su ne hujjojin su amma an rubuta su na ɗaya ba a ko hujjojin su na ƙarshe na cewa ba za a je da jiki ba saboda waje ne ba wani na lumfashi na lumfashi ba ɗauko hujjojinsu na hankali ɗin sa na biyu cewa ya za a yi tafiya irin wadda Allah ya shirya ta haka a ce sai an ɗauko buraka an yi an tafi da ita ba sun faɗa haka ba sannan suka ce kuma ai wannan aiki taurinsa ya yi yawa a ce ba ba a yi shi a abin nan ba a ce da jiki aka yi shi to duk wannan gaba ɗaya a je musu kalmar subhana dan kafi wannan tambayoyi aka fara aje muku fa subhana aka ce tsarki ya tabbata da wanda da abin da ku aikin sa ne kar ku kwatanta da aikin irin na kan sama ba numfashi to waye ce a ce sama ba numfashi Allah kuma ya ce za a ji aiki shi ɓata abin da ɓata abin da aka sani daidai ne Allah ya ta ɓata ba sun annabi Muhammad a al'ada abin da kuka faɗa gaskiya ne sama ba numfashi to a al'ada ba za a samu har al'ada ta hukunta cewa sai mace da namiji sun haɗu sannan a samu ɗa ba shi ne al'ada ba ba shi ne ba to to kaga sai yake nuna cewa kamar haɗuwar shi ne sababi na samun ɗa to wannan sababin in haka ne to duk sanda mace da namiji aka aure aka haɗu a ko dole a samu ɗa ya kamata a samu to mun ga kuma wanda ga mutu da namiji kuma shekarar su arba'in hamsin su sai ko ba su samu ɗan domin san a ce haɗuwar ba ita ce ke ba a ga wani ku sai ko muka zo muka ga kuma inda kuma ba macen ba namijin kuma a yi ɗan da ana ba da sai muka zo muka ga kuma inda ga macen ba namijin kuma a yi ɗan duk an ɓata wannan sababin saboda haka ba sababin ba ne kawai ashe ubangijin sababin ne idan Allah na baka sauri to kada ka ga ya bata cikin wata annabawa ba annabi Ibrahim sai da aka hura wutar garga garga wanda ba za a iya zuwa bindar da ma shi a jefa shi ba sai dai a wurga shi saboda wanda ya je jefa shi ma ya kone saboda zafinta sai dai a wurga aka wurga shi aka ce wuta ya fice ba wuta ba sanyi ke ke ya kuma bar da Allah ya bata ɗabi'a wuta to ɗabi'ar numfashi ce ba za a fara ta to da ba ta sama an gane ko da ka ga wannan ajin hankali shi sa Allah ya subhanallahi asra bi abdihi ne tafiya da bawansa yanzu idan aka nuna yaro ɗan shekara biyu da ya fara tafiya dutse na da wanda ya zama kilomita nawa ne a sama in an za a yi hawa yana da yawa a ce dutse kilomita hudu ko uku sai ka ka duba wani yaro ɗan shekara biyu suka ce wannan ya hau wannan dutsen ya rako ai sai ka ce gaskiya bai yadda ba amma sai dutsen da nan sai ga yaro ɗan shekara biyu sai ka nuna ka ce wannan yaron babansa ya hau da shi dutsen ya rako ka kalli ba ku da ƙasa ne ya sai ka ce baka yadda ba to bai hau ba yana tazu kuma ai to Allah ka subhana nabi asara shi ne fa ya tafiyar da annabi Muhammadu to kuma da kake tunda kawo mai to ya ra'a kana ka kana da ma kai da ai kana ai ka ko hankali ma zai ma da ka kaga an bata wannan hujjar ta hankali duk hujjar da za ka kawo hankali to aje ta anan babu ba ta da ma'ana Allah ya ce aiki ne irin nasa aiki nasa shi ko ba a kara daga hankali kuma shi ta ma aka rasa cewa magana ikirari ne kawo kuma karkashi Allah sai ka ce wannan shi yasa wannan abin da ake zaton dama na ka faɗa shi sa Allah ya aje wannan suna kaji wannan ke to wannan faɗin su kuma cewa ai idan cewa ai a da ruhi annaba akai kawai ba da jikinsa ba yanzu da da ruhi annaba akai ikirari a mafarki kenan ko ya duniyar da ya zo yana zaune abu jahal ya zo ya same shi dama ya ne annabi istihza'i kamar yadda ya zo a tabbatar da shi da ya kare ibn kathir ya dawo ya zauna ya ce to yau kuma akwai wata fa'ida ne washe garin da annabi ya dawo daga isra'i sai annabi ya ce eh jiya da daddare na je baitul maqdis na dawo ita ne da kanji ita na je baitul maqdis na dawo ya bani sai fara kiran kabilu daban ya tara wa annabi mutane yace ga musu abin da ka gaya musu annabi ya sake faɗa suka ce to to shi ke na abu ne mai sauki yanzu na za mu kana baitul maqdis da wani da wani da wani da wani sun je baitul maqdis mun san yadda yake mun san kuma kai da kuka zuwa ba to wasafa mana yadda baitul maqdis yake yadda yake komai na cikin masallaci ga nan baitul maqdis yake to idan rabu yake ga mu daidai wuri kaza akwai kaza daidai wuri kaza akwai kaza akwai wani alfusu bangaren kaza suna eh wuri kaza akwai kaza sai suka tambaye shi wani abu to kuma kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya manta da wannan bai kalli wannan ai ba kalle kalle ya kai shi ba ya je ya ji da annabawa a gaya musu shi ne mamun su ne hayya musu sallah ta haka ya shiga ya sallah ya fito to amma duk da haka ya riƙe waɗannan abubuwan da ya faɗa yana cikin suna wannan tambayar tasa sai jibril ya ɗauko baitul muqaddas din gaba ɗaya sai kara masa eh da wuri kan akan ma ba akwai kaza ba kan ma suna eh eh ya gama wasafawa sai suka ce mun ji wannan to akwai kasashen mu da suka tafi suwa suwa ne eh ita eh na haɗu da su na gan su da suwa da da suwa ne yanzu haka ma suna daidai wuri kaza akwai suwa da ma raƙuman su ta ɓata suwa da kuma ma da na biyo ta wurin kan ruwa na ta a wurin su akwai ruwan da suka ajiye in sun zo ku tambaye su sa zo da ruwan baya ni na kai kuma a yadda tafiyar su take yi yadda na gani za su iso gobe lokacin kullowa rana suka ce an gama shi aka samu wasu suka zo safiya na yi ka duku duku suka hau dutsuna rana na kullowa musulmi da wanda ba musulmin ba sun zauna suna kazzaro rana na kullo wasu na cewa ga rana ta kullo wasu na cewa ga fata ce ta kullo to abin magana nan shi ne da a ce a mafarki ne ne na tara wannan ba yanzu kai kwaman ma mutum ba ka mafarki ka hasaban ma ka ce ta kai sun sama da wasu ba a jina ma ka ce ba ka rawa ma kana ta so ka ɗaukar ma wani abu ne a nan? Ne abin mamaki don an yi mafarki? To, a ce ke nan da mafarki ne ba za su musu ba. Kai kai ka san a nan ba mafarki ba, su ma sun san ba mafarki ne ke faɗa ba. Sun san yana cikin ya je da kan. Ba abin musu a cikin wannan. Wannan ke nan. Sannan ba ku ji cewa a hadisa ta Isra'i ba an samu wasu daga cikin musulma sun yi ridda? da sun musulunta amma sun dawo sun samu shakka idan a mafarki ne sai shakka menene annabi ya ce yayi mafarki sabon musulunci dan wannan to kaga wannan ya tabbata gaskiya ne kuma maganar masu cewa annabi da ya tafi Isra'il da ya je ai an kwankwasa mala'ikar jibril ai an miraji ya kwankwasa ya kana ku dawo Allah yana da tsari irin na Jibrilu da yake tafiya yana tafiya ne da shi kadai yanzu kuma ya taho da bako kuma yana son kafin bakon ya shigo a shirya a yi sahu za a gaisuwa shi yasa yake kwankwasawa a cikin hadisin ba ku hadisi ne kwankwasa sai a ce wa yake da juru ce kai da wa yake da muhammadu ta har aikowa ka ce a bude sai musa marhaba sanar da su ake yi kwankwasa yake ta sanarwa na a shirya ba wai nan ba za a iya wucewar ba to haka haka zancen sallah da aka ce aje a dawo aje a dawo din tsari ne haka Allah ya tsara a ji ayyu dama Allah ya san da ya tsine tun farko ya fara ba da jikin din aje a dawo kamar daidai abin da muka karanta jiya ne Allah na iya share abu kuma ya tabbatar da wani abu kuma ya san wanda zai share din sharewa za a yi amma ya fara zuwa da shi zo da na karshen ba saboda haka ya tsara to wannan duk tsari ne na Allah haka abin yake da abin da ka ji a bangaren isra'i to ka tabbatar da dai haka yake an yi shi shi mai tafsiri ya kawo ba'ari na hadisin isra'i to sai mu karanta ya zai zama an cika a gaba yake cewa wannan hadisin da za mu karanta imamul bukhari da muslim su rawaito shi amma lafazin da zamu ji na muslim ne shi ma a lafazin muslim din yana da rawayoyi da ban da cikin muslim din ba da farko dai kawai ana so a san hadisi ne ingantacce dangacce ba ne suka a cikin sa a wajen inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari yace ataitu bil buraq an zo min da buraq kamar an tambayi annabi me yake buraq sai ce huwa da huwa da fatul abyad dabba ce ta fauƙ aljimari ta fi jaki girma amma dunar bagari ko ba ta kai alhadari ba ya zaɓa hafirahu inda mun ta haɗa ƙarfi shi buraka annabi na fassara ma ita wannan buraka in ta ɗaga ƙafarta tana aje ta inda ganin ta ya tsaya in kilomita nawa hangen ta ga kuma ta da kaifin gani amma inda ganin ta ya ƙare in ta ɗaga ƙafarta nan za ta aje annabi ya ce fara kintu sai na har wannan buraka fasara ji sai ta tafiya da ni hatta a kai ku baitul maqdis an nazo baitul maqdis farabtu dabbata bil halqati allati yarbitu fiha al anbiya alayhi salam salatu wa salam sai na daure ita wannan taguwa a inda annabawa suke daura abin hawan su kaji wajen zuwa annabawa ne ثم دخلت فصلت فيه ركعتين سينك جسيني صلى في ركعة biyu ثم خرجت sai na fito fa ja'a ni jibril alaihi salam sai jibril ya zo mun fi ina'in min khamr wa ina'in min labun wa fakhatu labun sai ya zo mun ga ƙwarya cike da giya ga ƙwarya cike da nono hannuna sai ya kai na ɗauki ta nona sai jibril ya ce lalle a tafsan shikarata ta dace da addini nonon nan shine addini da zaka tsaya a kansa ishara ce zuwa ga addini hijira kala annabi ya cigaba da zuwa da labari yace sun ma'ara da bi ila sama'i duniya to an babbaita maka kuma za a shiga sama sannan jibrilu sai ya shiga da ni zuwa sama ta duniya wato saman farko kenan fastaha jibrilu sai jibrilu ya nemi a buɗe fakila lahu aka ce da shi man anta waye kai saboda sun san idan jibrilu ne ba sai ya kwakwasa ba to yau waye ke kwakwasa ba ka kala jibrilu jibrilu ne dai ke ke kwakwasa kila wa aka aka ce to an san da kan kusa akwai wani abu tare da kai waye tare da kai yake ala muhammadu sallallahu alaihi wasallam muhammadu ne kila aka ce ko kan usila ilayhi har ai ko gare shi ne kala kan usila ilayhi hakika ai ko ga annabi fatu shiha sai aka bude lana bare mu aka bude sama fa idan ana da adam sai ga a sama ta farko Allah ya zaunar da annabi adam a wurin مرحبا بي النبي آدم يقول مرحبا وبآلي بخير يمو الدعاء الخير ثم أردنا إلى السماء الثانية سيما كتفكم الزوا سما تبيو فاستفتح جبريل لما جبريل يلي ما أروني فقيل أنك من أنت وعينك فقال جبريل يجي جبريل إلى وهم أكتشف كيدا وعي قال محمد كيدا محمد إلى وأرض أيه أكتشف أيكو غريب ليه قال أرض عليه an aiko gare shi babu jiha na aka buɗe mana akwai za ana fitnai da khala sai ga mu da ƴaƴan khala guda biyu shi ne annabi Isa alaihi salam da kuma annabi Yahaya marhaba bi sai suka yi mun marhaba su ma bi khairi suka yi wata awali bi khairi suka yi mun addu'a ta alkhairi daga nan sai muka sake wucewa a nan farko ki tara da wannan labarin da ita muka sake wucewa zuwa sama ta uku kuma nan ma jibril ya nemi a buɗe aka ce da shi wane ne wane ne yace jibril aka ce da kai da wa yace ni da muhammadu yace har suka ce har aiko gare shi ne yace an aiko gare shi nan ma yake aka buɗe mana nan ku ana buɗewa sai ga annabi Yusuf annabi Allah sai ga shi an ba shi rabin kyau gaba ɗaya na mutan duniya an ba shi ina rabin yake yana da wurin sa Allah Muhammad shi an ba shi rabi kai kuma an baka duka shi ma yayin mara yayin addu'a ta alkhairi sannan kuma sai Jibrilu ko shi buraka sai ya hau da ni zuwa sama ta hudu nan ma malaika Jibrilu ya nemi a buɗe aka ce da shi waye kai yace jibrilu ne aka ce waye tare da kai yace muhammadu aka ce ha aiko gare shi ne yace an aiko gare shi shi ma nan aka bude mana sai ga annabi Allah annabi Idris shi ma ya mara da yayin addu'a ta alkhairi sannan sai aka haura mu zuwa sama ta biyar nan ma jibrilu ya nemi a bude aka ce waye kai yace jibrilu ne aka ce waye tare da kai yace muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce to an aiko gare shi ne ha aiko aka ce an aiko gare shi ce nan ma sai aka buɗe mana aka buɗe mana ana buɗewa sai ga annabi Allah annabi Harun shi ma nan ya fara da ni yin addu'a ta alƙawari sannan sai buraka ta hawo da ni kuma zuwa sama ta shida nan ma sai aka nemi buɗe aka ce a buɗe aka ce waye kai ta Jibrilu aka ce waye tare da kai ta Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce a ko gare shi ne ta a ko gare shi ma nan ma aka buɗe mana sai ga annabi Musa annabi Allah nan ma yayin addu'a kuma ya mara gare ni sannan sai muka hau sama ta bakwai ta bakwai ana buɗewa ana ƙwanƙwasa da jibrilu jibrilu ya ƙwanƙwasa da ke waye yace ma yace jibrilu ne aka ce tare da wa kake yace tare da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce to ha aiko gare shi ne aka ce aiko gare shi nan ma aka buɗe mana sai ga annabi Allah annabi Ibrahim ta kana ke sai ga shi annabi Allah annabi Ibrahim wa huwa mutalibun yana ne a wata riwaya mutalida yana jingine zuwa baitul ma'mur ya jikina haka zuwa aikin da Allah ya ce nan tsuwa da yake wani baitul ma'mur shikenan anan sai ga shi baitul ma'mur din da Annabi Ibrahim yake jingina da shi sai ga shi kullun mutum mala'iku dubu saba'in su shiga wannan dubu saba'in din ba za su ƙara shiga saba'in ila yau kiyama sai dai su shiga da ba gobe kuma sai ya su shiga ma ya alamu zuru da shi ka ba wanda ya kai yawan rundunar rundunonin ubangiji na mala'iki sai shi mala'ika dubu saba'in zai shiga tun daga wannan lokacin da shi a nan gari tun kafin lokacin haka suke shiga in suka shiga gobe su wannan sun gama shiga har abada ba su sake shiga kuma har yanzu suna sannan sai abin hawa ya tafi da ni zuwa hijiratul muntaha wata wata magariya da ake ta magariya tikewa sai ga shi ganyenta kamar fa'inta kamar wato fa'in kunnen giwa ‘ya'yanta kamar tulu sai ga ta wani lamari na hasken Allah ya rikon mata tana wani irin haske sai ga ta canza gaba ɗaya babu wani daga halittar Allah kowane shi ya ita ya tsaya ya sifanta ta ya sifanta kyanta saboda abin da ya rike ta na haske a nan fa auha ilayya ma auha nan da kuke jin aka auha ila abdi ma auha nan ne Allah ya yi wahayi gare ni abin da ya ga dama ya yi wahayi a nan ne Allah ya kallanta salloli guda hamsin a tsakanin dare da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na sauko yayin da auren saukowa na sauko sama ta bakwai annabi Musa na sama ta shida ina zuwa sama ta shida annabi Isa annabi Musa ya tambaye ni yace ni aka sallanta maka ne ubangiji ka ya sallanta da al'ummar ka sai ce sallah hamsin tsakanin dare da rana sai annabi Musa ya ce a ko ba wannan ubangijin ka ka neme shi lambanta wa al'umma domin ba za su iya ba domin na jarraba banu Isra'ila na jarrabe su ba su iya yi ba yace sai na dawo wajen ubangiji na sai na ce ubangiji ka so ka dawo al'umma ta sai ubangiji sai ya sauke biyar daga cikin hamsin sai na sake dawowa ne sai annabi Musa ya sake tambaya ta haka dai aka yi sai har sai da ta dawo guda biyar da ta dawo guda biyar sai shi annabi Musa ya ce sake komawa dai a rage sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce a'a wallahi ba zai iya kowa ba na koma na koma har na zai kunya ubangiji a sannan sai Allah ya yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammadu biyar din nan ita ce sallolin guda biyar da al'umma ka za su tsakanin dare da rana amma kowace sallah ɗaya daga cikin biyar tana da lada goma kaga hamsin din da na fallanta sun tabbata ga al'ummar ka yi biyar din amma kuma sun yi hamsin kuma Allah ya ci gaba da gaya annabi Muhammadu cikin wannan wahayi cewa kuma al'ummarka duk wanda ta yi niyyar kyakto kyakkyawan aiki sai azama sai wani abu ya gajiyar da ita ba ta iya yin wannan aikin ba za a rubuta masa kyakkyawa guda aiki kake kamar tare sannan idan ta aikata din kuma to za a ba za a linka mata shi guda goma za a ba ta shi kamar tare ko goma sannan idan al'ummarka ta yi nufi na aikata wani mummunan aiki guda ɗaya sai ya zama bata aikata ba ya ce za a rubuta ba za a rubuta maka tare ba kamar can da baka da kai niyya ba kai ba aka rubuta lada to nan da kai niyya ba kai ba ba za a rubuta zunubin ba sannan kuma idan ta aikata to zunubin ɗaya za a rubuta maka Allah na ta ba wa annabi dan tsarawa wannan annabi wannan shi riga ni kuma ake yi wa mu ake wannan kaga sai godiya annabi ce sai na sako har na zo wata annabi Musa din na baki labarin wannan sai yake koma dai sai yake a ai na ji kunyar Allah iyakar abin da Allah ya bani kenan kuma na gode saboda haka annabi sallama ya wuce shi da sallama da annabi Musa ya sako wannan shine karshen hadisi a riwaya ta muslim kuma a wannan riwaya dan na kaji wannan na muslim haka a cikin wannan riwayar akwai wurare daban-daban daban da yawa waɗanda ba su zo a wannan riwaya kuma shi yasa wasu suke su shakka a cikin hadisan Isra'i dan suna cewa su je su ai a can an ce kaza a can an ce kaza a'a takawuli ne da riwayar da ba a faɗi can ba amma can an ce to ɗauko can ɗin ka haɗa da abin da ba faɗa a ba a wannan faɗa kamar kisoshin Qur'ani ne yanzu so nawa aka faɗi kisa annabi Musa a Qur'ani so nawa aka faɗi kisa annabi Ibrahim da kisa annabi Lutu da kisa annabi Nuhu abin da aka faɗa a nan kuma wani waje a can ba shi bane to ba sabani bane ba ta kamuli ne ka ɗauko abin can ka haɗa da na nan ba a faɗi can ba eh to ka faɗi na nan sai ka jora da na can ɗin zai fasa haka to daga wannan shi ne isra'i wanda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam kuma itikadi kyakkyawa da ya kamata musulmi ya yi da shi shine ka ki itikadin cewa Allah ya yi isra'i da annabi Muhammad da ransa da jikinsa ka kyala ka jifa da waɗancan maganganun an ambace su ne dan a san akwai su da bai ma kamata a ambace su ba saboda hujjoji suna tare da cewa hakan aka yi kuma ma ko cewa da Allah ya yi subhanahu wa ta'ala jiwa yake to ai da wasu magana take ce bi ruhi al-qudus na'am sai tabbata da ubangijin da ya isra'i da ruhin bawansa amma an aka ce bawa ba shi to ai da ruhi da bawa su sun da aka suka zama bawa to da haka wancan ba magana ba sai ka je da ita ɗaya ke sannan na biyu ka yarda ka tabbatar da cewa bayan isra'i Allah ya yi isra'i da annabi Muhammad wannan ma akwai za ka ci karo da wanda suke cewa isra'i kaɗai ake ba da ba wannan ma ka aje wannan magana lallai zance mafi rinjaye wanda mu haƙiƙai suke kai shi ne an yi isra'i kuma an yi nigirani da annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kai imani da cewa Allah ya yi wa annabi Muhammadu a cikin wannan isra'in da nigirani abin da bai taɓa yi wa wata halitta ba to wannan kaɗai ya isa ta tsaya nan mu imani da wannan Allah ya taimake mu kyakkyawan da fahimta da dukkan irin waɗannan abubuwa mai masa fahimta kyakkyawa alhamdulillah ya zira